kafi da arraqib mutane ne daban-daban ko kuma jama'a ɗaya ne da yawa daga cikin malamai sun faɗa cewa duk jama'a ɗaya ce da ashabul kafi da arraqib muka ce arraqib shine sunan nakin da aka rubuta ma'ana sunan nakin su da aka rubuta a jikin allon da aka rubuta shine ake ce da shi arraqib Allah yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa la tasabanna zalika mana kada ka yi tsammanin wani abun mamaki ne abin da muka yi waɗannan mutane na ashabul kafi ba wani abun mamaki ba ne a cikin halittarmu da ƙudurarmu za mu iya yin sama da wannan to shi ne allah yake ba da labari a fadarabna ala azanihim fil kafi sinina adada kalmar darabna anan tana nufin wato wato bacci da Allah madaukin sarki wato ya jarrabe su da shi muka sa suka yi ta bacci almuradu bi darb anan huna annawmu tawil muka sa suka yi ta bacci wa darabna ala adanihim fil kafi sinina adana muka sa wa kunnen su bacci sai Allah ya ambani da kunne wajen sa baccin za mu yi bayani me hikimar haka suka ɗauki sinina shekaru adadan masu adadi masu yawa wanda ƙur'ani ya yi bayani shekara 309 bayan waɗannan mutane sun tabbata sun shiga cikin kogo kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata sun zauna cikin wannan kogo suka kama kankan da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suna addu'a saboda gudu suka yi gudun mutuwa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa musu nauyi a wato bacci mai nauyi da zai zamanto wani shamaki ne da zai hana su jin me yake faruwa a bayan ƙasa fasaru la yasma'una shay'an ba sa jin komai duk abin da za su ji ya tayar da hankalinsu ko ya firgitar da su ko ya tashe su daga bacci Allah ya ɗauke musu wannan suka ci gaba da baccinsu mai zurfi sinina shekaru za to adad kasir masu adadi masu tarin yawa shine Allah ya ce wa labisu fi kafihim 300 sinina wasjadu tis'a to a nan gurin me hikimar da yasa aka ce sai aka sa musu bacci kuma aka ce ta kunne muka, muka sanya musu bacci a kunnensu me hikimar ambatan kunne da bacci alhali dukkan gangan jikinsu gaba ɗaya ya kwanta ya yi wannan baccin malamai suka ce kunne shine ne gaba ta farko da take farkawa a jikin mutum ku ta hikima kunne shine gaba farko da ke farkawa a jikin dan adam aka ce bacci baya nauyi wa dan adam sai lokacin da ya wayi gari baya jin abin da ake yi za ka iya rufe idanka kana gyangyaɗi amma sai ka ce ina jin ku ai ina jin ku to kaga wannan baccin bai yi karfi ba kenan ko ba ga bane ba amma annawu saqil shine lokacin da ka fara bacci ma baka san me ake yi ba kenan ni ne da kai muke sanyawa ido shine ke bacci mu a wurin mu in an rufe ido an yi bacci ai mutum zai iya zama a nan gurin idan sa a rufe amma yana ji gau ko ba ka bane amma in kaga idan su zagan shi a rufe to dan Allah ya nuna mana cewa bacci ne suka yi na haƙiƙa mai nauyi shine ce fa darabna ala azanihim fil kafi sinina adada kuma akwai hadisi in za ku iya tunawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labari ga wani mutumin da baya tashi da baya tashi da wuri baya tashi baya farkawa da wuri da da asubahi kenan sai manzo Allah ke cewa zalika rajulun qad bala shaytanu fi udnihi wannan mutum ne wanda shaidan yayi fitsari a kunnensa me yasa bai ce wannan mutum ne da shaidan yayi fitsari a idansa ba dan a nuna maka bacci yana da nauyi ne ta kunne idan ya zama baka jin me ake faɗa to bacci yayi nauyi shi yasa ya ce zalika rajulun bala shaytanu fi udnihi shine ya hana shi ya farka da wurwuri a kafin rana ta fito ya yi amfani da kalmar daraba don ya nuna ma mubasharatan directly Allah Ubangiji madaukin sarki ya buga musu wannan bacci kamar yadda a larabci an ce darbu ana nufin shiddatul lusuq wal luzum abinda ya lazimci wani abu ko ya haɗu da shi shine ake ce da shi ad-darbu wa duribat alaihim zillatu wal maskanatu Allah ya jefa su cikin kaskanci da talauci da gajiyawa sannan Allah ya yi bayani ba abin da ya same su bayan wannan bacci sun ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsu lima labithu amada Allah ya ce sannan wato a sai muka tashe su waɗannan mutane bayan sun yi wannan bacci bayan shekara ɗari uku da tara sun ma ba'asnahum Allah ya ce sai muka tashe su ba'asnahum anan ana nufin istaiqaznahum ko aiqaznahum muka tashe su shine asalin alba'su a larabci isaratu shay'in min mahallihi wa tahrikihi ba da sukuni wannan shine alba'as Allah ya ce muka farkar da su lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada dan mu bambance kuma mu bayyana shine lina'lama mu bayyana waɗanne ne cikin ɓangarorin guda biyu suka iya kiyayewa adadin lokacin da mutanen suka kwanta suka yi bacci a nan gurin Allah ya yi amfani da hizbaini ma'ana akwai wasu jama'a guda biyu to su suwaye waɗannan jama'a hizbain ɗin to shine malamai suke saɓani Allah musu rahama da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa alhizbaini ɗin nan ana nufin na farkonsu ashabul kafi na biyun kuma mutanen garin da wannan kogo yake garin da aka tashi mutanen kogon a cikinsa wanda a zamaninsu ne abin ya faru lina'alama ayyul hizbaini don mu bambance tsakanin jama'ar guda biyu asa limalabi su amada wa ya fi kididdigewa wa ya fi irgawa wa ya fi sanin lissafin lokacin limalabi su da suka zauna a cikin wannan wato kogo din kalmar amada din tana nufin tayam din lokacin to kaga anan fassara farko su ashabul kafin su ne za su iya faɗan kwanakin da a shekarun da suka yi koko mutanen garin da kogon yake nan aka tashe su a cikin garinsu wannan kauli na farko kenan wasu mutane kuma malaman suka ce hizbaini din nan ana nufin mutanen garin waɗanda wannan mutane suka zauna a cikin kogo a garinsu a zamaninsu to amma su ɗin ma sun kasu kashi biyu a cikin su su mutanen garin akwai musulmai akwai kafirai so anan abinda Allah yake nufi lina alama ayyul hizbaini dan mu bambance a tsakanin mutanen garin nan da kogon yake garin su aka tashi mutanen a garin su kafiran ne suka fi gane lissafin ko musulman wannan kauli na biyu kenan wasu malaman suka ce ana nufin muminai da suke raye aka same su a wannan zamani da aka tashi waɗannan samari matasa muminai da suke raye a wannan zamani da aka tashi matasa da kuma su jama'ar garin kamar dai irin wancan maganar ce to shine aka samu saɓani shin suwaye ne za su iya ganewa mudda da lokacin fima bai nan baccin da suka yi to alhamdulillah malaman tafsiri ke cewa abinda dai kawai zai nutsar da kai shine wannan dai alhizbainin dai ashabul kafin ne su mutanen kogon su ne hizbain din saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum kenan kaga mu mu ajiye waɗancan maganganun na malamai suwaye hizbaini din kawai sai mu ce dole a cikin su ne hizbainin saboda Allah ya ce saboda haka muka tashe su su waɗannan matasa liyata sa'alu bainahum dan su tambayi junansu a tsakaninsu kenan Allah ya raba su su gida biyu ne kenan to shine ma shi ma ya faɗa ɗin ƙala ƙa'ilun minhum kam labistum wani daga cikinsu sai ya tambaya shekara nawa kuka yi anan a kwance ƙalu labisna yawman aw ba'da yawm sai su ɗin a junansu sai suka ce ai kai kwanan mu ɗaya ko kuma wani ɓangare ne na kwana ɗaya ƙalu sai waɗancan da suka yi tambayar farko sai suka ce rabbukum a'lamu bima labistum ai ubangijinku ai shine ya fi sanin kwana nawa ko shekara nawa kuka yi kaga anan a takaice ayar ta hutar da mu kenan hizbainin suna cikin me suna cikin waɗannan matasa da suka fada cikin wannan kogo imamul alusi a cikin tafsirinsa shi ma ya bayani irin nasa kokarin Allah masa rahama ya ce wa kazalika ba asnahum ai ai kasnahum wa asarnahum min naumihim mun farkar da su daga baccinsu li na alama ayyul hizbaini mana don mu bambance ayyul hizbaini ba a cewa Allah bai sani ba ya riga ya sani amma wannan ilimi ne na me na wato ya mayyaze shi yasa wasu ka fassara linu mayyiza shi shi Imam Al-Alusi sai ce minhum ayyul hizbaini minhum wadanne jama'an ne daga cikin su su masu baccin waɗanda suka fi kowa sanin wato a kwana nawa ko shekara nawa aka yi to wannan kenan sai kalmar lina alama malaman tafsiri suka ce wannan lina alama izharul ma'lum ne bayyana abin da an riga an sani ne linu bayyana kenan linu zihira don mu bayyana me ya faru ba wai don Allah bai sani bane daga baya zai sani wasu kuma suka ce tamyiz ne ahsa lima labisu amada ai mun tashe su ne sun tambayi junansu don a san waye ya fi ƙididdigewa ahsa adbat wanda ya fi kiyayewa lokacin da ainihin wato suka kwanta suka yi wannan dogon bacci to shine sai Allah yake cewa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya kawo wannan kisa ta mutanen waɗannan matasa ala sabilil ijmal wal ikhtisar a takaici a dunkule to sai ya kawo wasu ayoyi daga baya da za su yi mana bayanin kisar dalla-dalla wannan ayoyin da za mu karanta su ne faɗinsa na hannu na ƙusu alaika na ba'ahun bil haq innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda da wani zai tambaya ce wai suwaye waɗannan mutane to shine Allah yake cewa mu kadai ya Muhammadu mu kadai sallallahu alaihi wasallam mu kadai ne zamu iya kisanta maka da kai da al'ummanka labarin waɗannan matasa da ake ce da su ashabul kahfi dan mu muka san su kuma mu ne zamu ba da labarin su wannan kuma kissa ce daga wajen Allah kaga shi yasa yace na ba'hum bil haqqi labarin su da gaskiya wannan malaman tafsiri suke cewa kenan wannan yana nuna akwai wanda sun faɗi labarin kenan amma ba da gaskiya ba tunda Allah ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq nune mu ne zamu kissanta maka zamu baka labarin waɗannan mutane da gaskiya kenan akwai wasu da suna ba da labarin su amma ba da gaskiya ba su wannan labarin na ƙur'ani shine da gaskiya su waɗannan mutane ashabul kafi innahum fitiya yara ne matasa amanu bi rabbihim fitiya sun yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda kuma muka ƙara musu shirya samari ne matasa da suka yi ikhlasi ya ku matasa samari sai ku ji wasu matasan masu ikhlasi da ibada wanda suka yi addinin da gaskiya sun yi ibada sun yi ikhlasi li khaliqihim ga mahalicinsu kuma suka miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala suka yi imani da rububiyarsa da uluhiyarsa tabaraka wa ta'ala imani kuma mai zurfi ba irin karabitin imani ko je kaka dawo ba saboda ikhlasinsu da tabbatarsu bi sababi ikhlasihim wa sabatihim Allah ya ƙara musu shiriya akan shiriya nanu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun lalle sun kasance matasa ne yara shababan suka karbi gaskiya suka yi imani muka ƙara musu shirya wa zidnahum huda imam ibn kasir da ya zo tafsirin ayan nan ya ce zakarallahu tabaraka wa ta'ala annahum kanu fitiya ay shababa Allah ya ba da labari ya ambata cewa waɗannan mutane ashabul kafi yara ne matasa ya ce wahum aqbalu lil haqqi min ash-shuyukh kuma daman yara matasa sun fi karɓar gaskiya sama da dattawa tsofaffi in ji ibn kasir ya ce musamman tsofaffin da suke sun yi riko da ra'ayin rikau na addini ɓatacce ya ce wali haza kana aksarul mustajibi na lillahi wali rasulihi shababa shi yasa waɗanda suka fi kowa yawan amsawa Allah da amsawa manzon Allah sallama matasa ne in ji imam ibn kasir su suka fi kowa yawa ya ce wa ammal mashayiku ya ce amma tsofaffi musamman in an baka labarin tsofaffi na ƙurashawa fa'ammatuhum baqaw ala dinihim da yawa tsofaffin ƙurashawa lokacin da annabi ya zo akan addinin suka dawama suka mutu walam yuslim minhum illa alqalil kaɗan ne daga cikin suka musulunta kaga wannan albishir ne ga dukkan yaro matashi ya kokari ya riko da gaskiya ya tamassuki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan kuma ayat tana yi masa albishir cewa duk wanda ya riko da gaskiya yayin sabati ya tabbata Allah yana ƙara masa shiriya kuma wannan dalili ne kamar yadda Imam Bukhari ya kafa hujja karara cewa ashe imani yana karuwa al iman yazid wa yanqus wannan shine aqidar ahlus sunna imani yana karuwa imani yana raguwa yazidu bi ta'a imani yana karuwa da yawan da'a da yawan bin Allah da yawan ikhlasi wa yanqusu bil ma'siya kuma imani yana tauyewa da sabawa Allah da zarar ka yawaita karatun Qur'ani to imanin ka yana da hawa ne kamar yadda ka san waya da kake caji da ita in ka sa ta a caji batir yana da karuwa ne idan kuma kai kasa da ita kai ta taba taba a ciki to cajin ka yana yin kasa ne to haka kai ma ka je kai taba taban sako to imanin ka kasa yake sabanin mutazilawa da khawarijawa da suke ganin imani wani abu ne sandararre su suna ganin kawai imani wani abu ne ajiyayye guda baya karuwa baya raguwa kuma su a wajensu da imanin fir'auna da na annabi musa duk ɗaya ne haka suka faɗa suka ce ai shi ma ya yi imani ya yadda da allah gaskatawa to kaga wannan ba haka ba ne suka ce da imanin sayyidina abubakar da imanin kowa duk ɗaya ne da imanin kafuri ma a'udhu billah to kaga wannan tabewa ne Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani wurare da yawa cewa imani yana karuwa liyazdadu imanan ma imanihim wa yazdada alladhina amanu imana masu imani suna ƙara imani ashe imani yana karuwa ka yadda imani yana karuwa aqida ce ta ahlus sunna to sai Allah ya ce mai mana
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لقد قلنا إذا شططا Allah madaukin sarki ya ce sai muka ɗaure zukatansu yayin da suka tashi suka ce ubangijinmu ƙwaya ɗaya ne faƙalu rabbuna rabbu samawaci wal ard ai ubangijinmu shine ubangijin sammai shine ubangijin ƙasai lan nad'uwa min dunihi ilaha ba za mu taɓa kiran wani ba Allah ba ba za mu taɓa kiran wani abin bauta ba shi ba laƙad kulna idan shatata in ku muka yi haka muka kira wani ba Allah ba to hakika mun faɗi zance na wuce gona da iri wanda yake na kuskure ne in an ce shatat a larabci ka faɗi abu wanda yake ka wuce gona da iri a ciki kamar da za mu yi ƙarin bayani insha Allah kalmar arrabtu da Allah ya amfani da ita tana nufin ashaddu ɗaure abu shi yasa ake cewa rabattu dabbata ko ba ka ba a larabci ai shadattuha bi ribat na daure ta da madauri anan ana nufin abin da Allah ya dasa a cikin zuciyarsu na imani da tabbata akan gaskiya da haƙuri akan rabuwa da iyalinsu kar ku manta fa sun rabu da iyayensu sun rabu da iyalansu ana neman su za a kashe su suka gudu suka fada cikin wannan kogo saboda tsabar imani suka tsaya akan aqidarsu izqamu sun tsaya tsayin daka akan gaskiya da muqawamar ƙarya da barin barna da shirka da kafewa akan gaskiya wasu malaman suka ce abinda ake nufi izqamu muka ɗaure zuciyarsu da imani da aƙida lokacin da suka tsaya a gaban sarkinsu da yake neman su bar addininsu muka tabbatar da su akan bauta Allah suka gaya masa gaskiya ba tare da sun damu da shi ko sun ji tsoronsu ba wannan ai sai kafiya da ubangiji ya musu shine kawai za su iya samun haka suka yi bayanin tauhidi suka watsa da duk abin da ba shi ba imamul qurtubi yace izqamu abinda ake nufi a nan shine abu ne guda uku nan ana sifanta maka tsayuwarsu a gaban wannan sarki kafiri wasu makamihim bayna yadayil malkil kafir kaga wannan tsayuwa da suke gaban sarki kafiri gaskiya yana bukatar su samu dakiyar zuciya da kafewarta ba kowa ne zai tsaya gaban mai mulki ba ya ce ya faɗi gaskiyar da yake kanta kuma alhali ya san mai mulkin nan yana kishiyantan wannan gaskiya ne ya ce abu na biyu abin da aka ce su waɗannan yara matasa 'ya'yan manya-manyan gari ne wannan gari suka fita suka bar garin suka hada kansu suka yi alkawarin cewa in dai wani Allah za su bauta gwanda su bar garin suka yi alkawari wa ta'ahadu ala ibadati llahi wahdahu to wannan shine kamu din da ake nufi sai wanda suka suka hada kansu suna ƴaƴan manya suka ce wallahi sun yadda gwanda su gudu kuma ba za su bari a kashe su ba abu na uku yace abin da ake nufi da qiyam din wato tsayuwar da suka yi suka himmatu wajen gudu inbi'asuhum bil azmi ila al hurubi ila Allah gudu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suka watsar da mutane suka bar kasuwannin su suka bar gonakin su suka bar dabbobin su suka bar sana'o'in su suka ce sun tafi wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya kaddara musu wannan ibtila'i sai suka ce rabbuna ubangijinmu dai shine ubangijin sammai da kasai kaga aqida kenan mu shi ne ya halicci sammai shi halicci kasai ba wani gunki ba kuma ba za mu taɓa kiran wani ba shi ba suka yi bayani ƙarara kankan da kan da suka yi zuwa ga ubangiji tabaraka wata'ala a gaban abokanan gaba suka nuna ba su da wani rabbu in ba rabbu samawa ce ba ba su da wani khaliku in ba khaliku kulli shay'in ba kuma suka ce walan na abu da siwaku ba za mu taɓa bauta wani ba Allah ba lan ɗin nan har abada eh har abada rabbuna rabbus samawati wal ard wannan shine tauhidin rububiyya kenan ma'ana rabbuna khaliquna huwa khaliqus samawati wal ard kamar yadda imam al-alusi ya faɗa lan nad'uwa min dunihi ilaha shi kuma wannan yana nuni ne akan tauhidul uluhiyya rabbuna rabbus samawati wal ard tauhidur rububiyya lan nad'uwa min dunihi ilaha tauhidul uluhiyya kaga ya hada maka tauhidi guda biyu tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya kuma kowannensu yana zaman sa ne dama tauhidin rububiyya kadaita Allah a cikin halitta ka nuna ba wani wanda ya halicci wani abu in ba Allah ba duk halittar duniya sammai da kasai mutane dabbobi aljanu Allah ya halicce su tauhidin uluhiyya ifradullahi ta'ala bil ibada wannan ubangijin da ya halicci waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi kadai to kuma ba wanda kake bautawa in ba shi ba ka yadda mahalicin mai za ka yi wa bauta ba za ka bauta wani wanda bai iya halittar sama bai iya halittar ƙasa shi yasa kaga suka ce lan nad'u min dunihi ilaha ba za mu taɓa bauta wani ba shi ba kamar yadda wasu suke bautawa gumaka mai bautar gunki ya isa ya ce lan nad'u min dunihi ilaha bai isa ya faɗa ba duk da sun tabbatar da rububiyar ubangiji amma ba sa iya tabbatar wa Allah tauhidin uluhiyya wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in ka ce wa halicci mai da kasi za ce Allah ne kaga sun tabbatar da tauhidin rububiyya kenan shi yasa ba a shiga musulunci da tauhidin rububiyya tunda kafirai ma suna tauhidin rububiyya yanzu ko arne nan mai zuwa coci ka tambaye shi zai ce ma ka ce wa halicci sama zai ce Allah wa halicci kasa Allah har ne za ka jina kai kai mun ka roƙa mun Allah kaga sun yadda Allah shine mai halittan abubuwa kenan to wannan tauhidin rububiyya kenan to to to shine wai in wani yazo yana bayan tauhidi wai ce wai wai wai la khaliqa la raziqa illa Allah to ai su ma sun san la khaliqa la raziqa illa Allah ne tauhidin mai kawaidi haƙiƙanin tauhidi shine la ma'budu bi haqqin illa Allah ba wanda ya cancanta abota masa da dacewa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala shi yasa can suka ce la na abudu ma na abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kuma suna cewa labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka suna faɗin wannan to kaga wannan illa sharikan huwa laka kaga ya rusa tauhidin nasu na uluhiyya laqad qulna idan shatata haqiqa in mun faɗi haka to lallai wato mun faɗi magana wacce take ta wuce gona da iri shine shatat a larabci mujawazatul haddi fi kulli shay duk abin da ka wuce gona da iri da shi a larabci ana ce da shi shatat shatata fulanun ko ashta fulan mana wani ya wuce gona da iri a cikin kaza ko cikin hukunci ko cikin magana da sauransu so abinda suke nufi ya ubangijinmu ya mahalicin sammai da ƙasai ba za mu kira wani ba kai ba da a ce ko za mu kira wani ba kai ba to gaskiya da mun kasance cikin halakakku waɗanda mun faɗi ƙauli shatat in mun faɗi ƙauli shatat shine ba'idan kullal bu'di anil haqq zancen da ya nisanta dukkan nisanta akan wato barin gaskiya wannan aya tana nuna mana ƙarfin imanin waɗannan matasa ƙarfin imanin waɗannan yara kuma dukkan wato wanda ya koyi da abinda waɗannan matasa suka zo suka yi to hakika ya yi koyi da imani na kwarai da gaske kuma shi yasa Allah ya tabbatar da zukatansu suka yi iya jurewa dukkan barazana kamar yadda ayar kuma tana nuna mana um, kiran wani da tare da Allah shirka ne lan nad'u min dunihi ilaha ka zo kana bauta wa Allah kana bauta wani to wannan ya zama kayan shirka kenan wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq duk wanda ya shirka da ubangiji tabaraka wa ta'ala to kamar wanda ya fado ne daga sama kafin ya sauko tsuntsaye suka tsitsinke shi ko iska ta watsar da shi ya baje a wuri wanda yake mai nisa sannan Allah Ubangiji ya kaito mana dangane da waɗannan matasa wato ba su takaitu ba kadai da bayanin imaninsu kadai ga mutane ba a'a sun ƙara zuwa ga inkarin shirka a nan abin da ake so ka gane ba wai ka ce kai kana da tsabar sha'awar kai mai imani ne baka shirka ba to in ka ce baka shirka kuma sai ka yi inkarinta a ni musulmi ne ai ni bana shirka da Allah ni bana kaza amma shiru kuma kana ganin ana shirka baka iya magana da saura ko ba ka bane misali ai mu ahlus sunna ne mu muna bin sunna annabi muna kaza muna kaza muna kaza amma kana ganin bid'a baka inkarinta to da sauranka dole shi ahlus sunna in ya dabbaka sunna sai ya yaki bid'a haka abin yake tafiya ka tabbatar da sunna ka kori bid'a in ka ganta ka kita a gidan kun ana yi ka ce ba kyau ba wai ka ce alhamdulillah ni can da bana yi ba ruwa na su a ba haka bane ba kana kan tauhidi kana kan aqida ba shirka ba bautar kabari da ka ga masu bautar kabari da tutoci za su tafi bautar kabari sai ka ce wannan abin shirka ne bid'a ne ba daidai bane ba ka shiru a ai kowa ra'ayin sa yake bi a wani kowa ra'ayin sa yake bi kowa yana bin ra'ayin sa kowane ra'ayi ne daidai dole ka yi bayani ka ce wannan ba daidai bane kuma a gani a fuskar ka cewa ba daidai bane kana cewa sunna sunna sunna amma ana taron bid'a da kai ina sunan ta kakar makalla ai mu kaza kaza ne ku kaza a ina kuma sun gayyato sun hada da kai a gabanka ana yin bid'a kana gani kana kada kai daga baya kuma ka shigo cikin mu ka ce wai muna tare da kai anya a'a dole ne mutum in ya ga abu yayi inkari kenan ba wai cewa ina kan abu kadai ba kuma amma bana inkari ba shi ake nufi ba ina kai na gaskiya kuma in naga ƙarya in inkarinta kun fahimci wannan ni musulmi ne sannan kuma ba na son kafirci ba wai ni musulmi ne a ai su ma yan uwa ne muna tare da su su ma dan addinin su ne ai su ma wani annabin suke bi ina wannan ba daidai bane to sai Allah ya bada labari bayan sun tabbatar da tauhidin su to sai kuma suka ce mai malam
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله يتشي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة yana ba da labari akan wannan matasa yayin da suka nuna inkarinsu dangane da shirkar da mutanensu suke yi sai suka ce ai waɗannan ha'ula'i qaumuna waɗannan mutanenmu ne ittakhadhu min dunihi aliha sun riki wasu alloli ba Allah ba suna yi musu bauta gajiyayyun abun bauta laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin laula halla ina ma da a ce wato dun sun zo musu da hujjoji bayyanannu na dalilin wannan bauta da suke yi suna yi wani Allah wannan tabkid ne ana nuna musu bai zai taɓa yiwa ba ne saboda al'itiyanu bi sultan ala ibadati ghairillah mu'al a zo da wata hujja bayyananniya akan bauta wani Allah wannan mahalin bai zai taɓa yiwa ba to kaga wannan ne yake nuna mana fasadu taqlid kai taqlidanci kana koyi da wasu ai mu haka muka ga a garin mu ana yi a mu iyayen mu da kakanni gaskiya a gargajiya suka tashi kuma mu ma gargajiya za mu yi a ina ka bi dai gaskiya yawa awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun addini لا بد من الحجة والبيان addini dole ne a yi shi da hujja da bayani shi yasa suka ce laula ya atuna alayhim bi sultanin bayyin ina ma da sun zo da ainihin wato hujjoji bayyanannu ana nufin waɗannan matasa bayan sun haɗu suka yi alkawari za su bauta Allah shi shi kadai suka yi alkawarin kuma za su kori shirka da kuma mushrikai sai suke fada ala sabilil inkari wal ihtiqar hanya ta inkari da kaskantarwa akan abin da mutanensu suke kai suka ce haula'i qaumuna waɗannan gashi sun jama'ar mu ne wauta da jahilci ya kai su ittakhadhu ma Allah ta'ala asnaman yushrikuna ma'ahu sun riki wasu gumaka tare da Allah suna hada su da Allah wajen bauta fil ibada halla ata haula'i sufaha bi hujja ina ma da waɗannan wawaye suka ambace su wawaye ina ma da sun zo da wata hujja bayyananniyar hujja wanda ta sa ita ce dalilin da yasa suke bauta wani ba Allah ba yaya za su rinka bauta ba hujja Allah ana bauta mashi shi kadai ne ai da hujja dan shi ne halicci komai da kowa tabaraka wa ta'ala to ba za su iya kawowa ba shi yasa wato suka nuna musu cewa laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin daidai yake da kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana gaya musu shin kuna da wani ilimi ne ku fitar mana da wannan ilimi am lahum shirkun fi samawati ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin Allah ya ce shin suna da ainihin wato a wani ne da ya tarayya da ubangiji wajen halittar sammai قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا كاواني لتافي من كافون وانا كون قربين إلمي عند غسكين كوكي أتم كما يفدا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون باكو ده هجا باكو ده دليلي kenan waɗannan ayoyi suna nuna mana babu hujja babu dalili akan bautar wani Allah yanzu wanda zai je ya tsuguna yana roƙon kabari saboda Allah saboda Allah bawan Allah ka zo masallaci ka yi sujjada ka kafa goshinka a ƙasa kana roƙon Allah don ka san Allah kake kira yaya za ka kwatanta shi da wanda zai je gindin kabarin wani yana roƙonsa yaya za ka roƙi kabari wasu kabarin ma fa kubur ne wa hamiyya mana kaburka ne ba a san masu su ba suwaye masu wallahi ba a sani ba amma wali ne ha kawai sai an nada waliyai a ta dora su kawai to in wali ne sai a je a roƙe shi in wali ne sai a je a nemi taimakonsa ana buƙatar haihuwa a je kabari jari ya karye a je kabari ana neman a kassara wani a je a roƙi kabari ya kassara wani subhanallah babu dalili babu hujja akan kiran wani ba Allah ba idan za ka nemi taimako ka nema wajen Allah idan sa'anta fasa'in billah haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam wannan shine tauhidi kuma ba a ba wani mutum wata wata rububiya ko uluhiyya a ce ai wani ya isa ai an shiga talauci in an kira shi za a yi ko in an shiga rashin ruwa an roƙe shi zai bada ruwa yanzu akwai waɗanda suke da itikadin idan sun rasa ruwan sama da sun je sun kira waliyansu da shehunansu za su samu ruwa duk ga wannan tabewa ne kar ka yadda ka ba wani wali ko wani shehi ko wani akar makalla ka ba shi wani ƙarfi don ku wannan ƙarya ne faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ba wanda ya fi kowa zalunci irin wanda ya yi wa Allah ƙarya mana la ahada ashadda zulman ba wanda ya fi kowa tsananin zalunci min qaumin iftaru ala Allah ta'ala al-kadhib irin mutanen da suka kirkiri ƙarya wa Allah tabaraka wa ta'ala suka ce Allah yana da shariki yana da abokin tarayya fil ibadati wat ta'a tare da Allah kuma abun tsarkakewa ne an shariki wa shuraka ba shi da aboki ba shi da sa'a ba shi da kini ba shi da kawa ba shi da dan uwa ba da abokin shawara qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin to daga baya kuma sai Allah madaukin sarki um, sai ya hakaito mana abin da suke munajati a tsakanin su yayi mana bayani dalla dalla da suka yi bayanin kalimatu tauhid me Allah ya ce وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا Allah madaukin sarki yake ba da labari waɗannan matasa bayan sun yi bayanin kalmar tauhidi sannan kuma suka kulla a zuciyarsu suka yadda cewa za su rabu da 'yan uwansu mushrikai ma'ana yan uwansu na wato dangi na jini suna shirka da Allah suka ce za su rabu da su sai suka yi munajati a tsakaninsu suka tattauna suka ce to saboda abin da kuke fuskanta na ƙauracewa yan uwanku shine ita zaltumuhu na ƙauracewa yan uwanku kafirai kun ƙaurace musu da abin da suke bautawa ba Allah ba to in dai za ku ƙaurace musu wannan Allah yana mana hikayar abin da suka tattauna ne a tsakaninsu in dai za ku ƙaurace musu to shi kenan ko suka ce in dai za mu ƙaurace musu to mu je mu nemi wani kogo mu tafi mu je mu ɓuya mu gudu ga wannan nema da wannan sarki yake musu da kuma mutanensu da suke yin shirka suka gaba za su zauna tare da su ba mu je mu samu mafaka da inda za mu je mu zauna to in kun yi haka ubangijin ku zai ainihin ba ku rahama da yawa sannan kuma zai gyara muku al'amarin ku ya canja muku daga wahala ku koma cikin sauki shine zai sanya muku yanshir lakum rabbukum min rahmatihi sannan kuma wa yaj'al lakum min amrikum mirfaqa Allah ubangiji zai sauƙaƙa muku to nan gurin abinda ake nufi da wa izi itazaltumuhum kalmar itizal ne idan an abinda ake nufi da itizal a larabci shine tajannubu shay kaurace wani abu ku tuna yayin da kuka kaurace musu susuwa wadancan masu bautar gunki akan yi amfani kalmar itizal kauracewa abu da gangan jiki ko ka kauracewa abu da zuciya duk ana fassara shi da da itizal wa ma ya abuduna illallah da kuma abin da suke bautawa wannan illallah ismu mausul ne fi mahalli nasbin ma'tufin ala dhamir a yanda yace itazaltumuhum illallah wannan a larabci ana ce da shi istisna'i ne muttasili mana binan ala anna alqawma kanu ya abuduna Allah ta'ala wa yushrikuna ma'ahu fil ibadati as-sam su mutanen suna bautawa Allah amma suna hada Allah da wani wajen bauta gashi suna yi wa Allah bauta amma suna hada ba su yadda Allah shi kadai za su bauta ba sai su hada da wani kuma shi yasa yi amfani da kalmar illallah ma'ana kun kaurace musu da abin da suke bautawa amma banda Allah ma'ana banda bautar da suke yi wa Allah shi kadai kun kaurace musu da gumakan da suke kaurace suke bauta ma wani وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكافي sai suka ba wa junansu shawara to shikenan ku tafi ku karkata zuwa ga ko ku nufaci zuwa kogo shine alkaf yanshuru lakum rabbukum min rahmatih ubangijin ku zai yaryada muku ko zai shimfida muku wato daga rahama ta sa dama in mutum imani da Allah ya riko da gaskiya insha Allah yana cikin rahamar ubangiji ya Allah ka bamu daga cikin rahmarka eh Allah ka bamu albarkacin tauhidi ka rufa mana asiri albarkacin tauhidi ka samu gama da duniya lafiya albarkacin tauhidi ka rufa mu da dukkan fajircin masu fajirci da makircin masu makirci da aka suka yanke shawara za su tafi kogo ne a kuma kogon wato ana ba da labari kogo ne mai wadda yake wato yana cikin duhu to amma sun yadda in sun shiga wurin Allah zai ba su rahama aikanu anna Allah sai yarzuquhum fihi al-khair al-wafir Allah zai ba su arziki mai tarin yawa kuma zai nuna musu abin da za su amfana da shi duk da suna cikin kogo bi barakati ikhlasihim wa sidqi imanihim saboda albarkar ikhlasin su da gaskiyar imanin su haka imani na gaskiya yake dama imanin kwarai ya jama'a imani na gaskiya imani na gaskiya yakan sa mutum ya fifita wato rayuwar lahira sama da rayuwar duniya imani na kwarai yakan sa mutum ya haƙura da wuri na romo da jin daɗi da shantakewa da morewa ya je ya shiga wuri wadda yake yana da wahala yanzu wannan suna rayuwa a cikin garinsu cikin wadata da mutunci da rufin asiri amma sun haƙura su bar wannan gari don imaninsu ya kubuta su je su shiga cikin kogo mai duhu ya haƙura ya samu aiki zai samu kuɗi akwai moro-moro akwai wuru-wuru kuɗi suna gindayawa amma kuɗin banza ne ga can kuma ƙaramin aiki ne ba albashi da yawa sai albarka amma ya yadda ya haƙura da wannan wurin da yake ganin ana samun kuɗi da yawa ɗin ya koma inda zai samu kuɗi kaɗan don ya kubuta da imani haka zal iman mutum ya haƙura ya bar wani wuri da yake cikin ni'ima da yalwa da wadata amma ya koma wani wurin da zai takura saboda ya fifita imaninsa don baya iya bacci a cikin wannan wadatar da yake ciki ya samu rufin asiri yana hawa motoci masu tsada yana da gidaje yana da kaza amma kuma labarin yadda yake samun kudin bai da kyau so ya haƙura ya bar wannan harkar ya tsallake ta ya dawo ya kasa ya bi ƙaramar riba haka zal iman jama'a in mun karanta ƙur'ani mu rinka ɗabbaka shi a rayuwarmu yanzu waɗannan suna cikin ni'ima da yalwa amma ga sun haƙura su je su rayu a cikin kogo a cikin kogo haka annabi haƙura ya bar makka makka ta fi madina birnin taka makka a nan aka haife shi makka garin iyayensa ne amma ya ce zai batta zai hijira zai koma madina madinan nan in ya je ne sahabbansa da yawa ma ba su da wurin zama sai an yi yan dabaru a samu inda za a makale amma an haƙura a gudu da imani imanin ya tsira akan a zauna cikin ƙasƙanci da tozarta to mutum yakan tashi ya bar ƙasa guda ya koma wata ƙasar wallahi don saboda inda yake zaune imanin bai yi masa ba hada-hadar da ake a gurin za ta halaka shi mutum yakan bar wani gari yana allah allah ya bar garin ya koma wani gari saboda ya fi samun natsuwa a harkar ibadarsa da addininsa da takawarsa a wannan gari da zai yi hijira ya dawo sama da wancan gari duk da cewa ana gani yana cikin ni'ima da yalwa yakan haƙura ya rabu da ɗan uwansa mawadaci mai yalwa ba don komai ba saboda mai saboda gudun kar ya zauna da shi ya je rabu da imaninsa annabi yusuf ya ƙi yi wa matar sarki da'a ya ji daɗin mulki ya ji daɗin zama gidan sarauta gidan sarki ya haƙura ya ce gwanda a ɗaure shi a kurkuku kuma aka kai shi kurkuku aka ɗaure shi ɗebi shekaru amma da ya yi wa wannan mata imratul azizi da'a to da bai shiga wannan yanayin da yake cewa abinda ake so a nuna ma yanayi yakan iya zuwa wa mutum Allah ijarrabe shi kaga can romu yalwa can kuma babu samu sosai kamar ayyuka da mutane suke nema yanzu akwai gurin aikin da an dauke ka ana daukan ka dukan farko ka warke kwarai kuwa aiki ne yanzu kana a koke kake yanzu a bushe kyamas harkar dubu uku da ɗari biyu ma gagara ka take can ku kana zuwa tukunna za a fara cewa ba da akawun ɗinka kafin ma yi wata magana tukun akawun ɗinka za a karɓa a fara lafke maka wasu miliyoyin kuɗi tukunna wannan kafin ka shiga ofis gyaran gida gyaran kama gidan haya waye waye ga mota mai kyau ga kaza ga ofis ga komai da sauransu to amma ka tsaya ka yi tunanin ina suke samu wannan kudin da suke baka kai ma kuma za a bautar da kai ne ka je kai farautar haram ka kawo musu to ga can kuma ka samu aikin daga kai sai albashinka shi ma sai ka yi da kyar ka karisa ga 'yan uwa da Allah ya jarrabe ka masu bani bani ka tuna wancan ka tuna yaya in ba ka samu imani mai karfi ba irin nasu ashabul kafi ba wallahi kaucewa mutum zai shi sa wani za gan cikin ni'ima a ido a ido za gan cikin yalwa ya yi ja kamar tumaturi yana kyalli sai kaga kamar bai rasa komai a duniya ba amma ka duba me aikin ka fahimta me aikinsa ina yake samun kuɗi ko kuma ma'aikatar tasu ta mecece wani dan waye ke ce ya shiga wani aiki aikin post ne ya ce yana shiga daga zuwa ofis an bashi gurin zama da abin nan sauransu ya ce kawai kafin wata ya sai ga an dunkulo ta embulan mai kauri haka din an bashi sai ce a wannan fa ka ce karɓi mana naka ne kana abin nan kana shirme karɓi ka gani za a yi ma bayani daga baya ce to sai ya samu abokinsa a abokin zamansa wadda shi ya daɗe yana cikin nema ɗari ga motarsa can bakin windon ofis ɗinsa yana gini kuma a garinsu ya kai uwarsa makka ga can wani ƙannansa yana biya musu kuɗin makaranta yalwa dai albashinsa ko taɓa baya yi sai ya tambaye shi ya ce da Allah ya haƙuri ba gasan bako ne wannan kuɗin na me ya ce alherin ofis ne aka kawo ya ce kamar ya sha ba yan uwa sun fita patrol ba kai ma gobe za ka fita ai haka ake in sun fita patrol abinda suka karbo a hannun mutane to shine in an zo su su ɗauki nasu percentage ɗin kai da kake zaune a ofis wara a cutar da kai ba kai ma da naka sai a wara a baka naka ya ce ka ya ce ka ce ka ya ce yanzu mai gidan ya sani ogan ya sani ca daga ai sai ya ɗebi nasa ma yake turo mana ya ce wannan yanzu yaushe ake ya ce ai wannan akai akai ne ai kai arziki ne Allah ya kawo ka nan gurin sai an bada kuɗi ake turo mutum ai postin ɗinsa nan ba haka kawai ake zuwa ba sai ka biya ma an yi aiki tuku a yi postin ɗinka nan Allah baka arziki kana wani dogon tambaya karba kai shiru kawai sai ce kai gaskiya ni ba zan iya ba sai dariya ya ce ha ce za ka karba ni za ka karba ni nan gurin mu ba wani mai imani da bai zo mana nan ba duk mun ga irin ku gaba ɗaya to shi wannan dan uwan sai yake faɗa kwanan ne yake gaya mu yake cewa ya ce na tsaya na yi tunani na yi tunani na tuno da abin da na ɗan karanta na sani nake saurara malamai na ga cewa ga kujera ta samu ga aiki ya samu ga jarabawa ya samu ya ce kawai sai na nemi transfer aka yi ta mamaki ya za a yi na nemi transfer ce wallahi na nemi a canja mun wuri canja mun wuri ni ba zan iya zama a nan ba me ya faru kawai ni dai ba zan iya ba banni inda zan je ne aiki na tukuru in kalmar albashi akwai dan uwa shi ma yana nan custom ne shi yace yana yana yana aiki yace wallahi malam yace Allahu akbar ku ce Allahu akbar ka san me ya faru wallahi sai yanzu ma Allah ya tuno da ni wani dalili ne ya kawo shi nan majalisin nan tafsirin nan shekaru da dama ya ce shi ba ma zuwa nan yake yi ba wani uzuri ne ya kawo shi haka ya zo unguwar ne ya ce bari ya zo dan waye jawo shi ce zo mu je wurin karatu ya ce ina zaune a karma kallawo sai aka yi maka wata tambaya ka ai ana bayanin wasu ayoyi sai dalili ya zo ana magana akan cin haram ya ce malam ina zaune a gaban ka kana bayanin nan gani nake da ni kake wallahi ya ce jike ni kai sharkaf ya ce kamar ofishin mu ka shiga ya ce malam kuɗi muna samun kuɗi ya ce na samu kuɗi na ina facaka abubuwa yan uwana ina musu kaza mahaifiyata ta jike sosai da kuɗi da waye ya ce magana ta gaskiya akar makalla tun da kai wannan wa'azi na ji ina komawa ranar litinin na yi ta tuba ina istighfari ina neman afuwa na ce na daina cin wannan kuɗi sai albashi na ya ce amma ni kadai ne a wurin nan sai wani mutum guda ɗaya da na zo na tarar da shi mai wani ra'ayi irin nawa amma ban goyi bayansa ba a farko ya ce malam abin da ya kawo ni yanzu don in shaida maka halin da nake ciki ya ce na bar wannan al'amari da ka faɗa alhamdulillahi albashi na yana isana amma ina da matsala a wajen aikina an ɗauke ni wanda na daban saboda ba na karɓan wannan ya ce wallahi malam kana zaune in aka yanko maka wasu kuɗin za ka yi mamaki ya ce duk yan ofis mu ƙananan ma'aikata ne amma ba wanda bai da mota ɗaya biyu uku wani ya ce ma ya gina wani katafarin gida a gari kaza wani ya ce ma ya sayi kaza wani ya ce ma ya kaza ya ce cikin ni'ima ya ce kuma wallahi malam kuɗin mutane ne muke zuwa muke karɓa wannan ya kawo kaya a zo a ganmu wannan zai wuce da kaya a zo a bamu wannan mun kwace kayansa mu ce sai an bamu kaza a yi kaza ya ce shi ake taraba mana ya ce kuma wallahi ba aljihun gwamnati yake shiga ba aljihun mu yake shiga ya ce to gaskiya na daina amma na shiga matsala da ni da yan uwana da mahaifiyata musamman mahaifiyata da yata ya ce wallahi mahaifiyata na mata duk bayani da zan mata ta saba duk sati ɗaya biyu ina tura mata makudan kuɗi bini bini waya baba na shiru wannan wata ya aka yi yi kaje wa uwarsa ce amma wai baba na yi malam mace in ta samu inuwa malam yi wallahi ya ce hajiya wannan abin da nake samu da yanzu babu ta ce kamar ya babu canja maka wabi aka yi ya ce a'a to baya aka mai da kai a laifi kai ya ce a'a to yaya ya ce wallahi daman kuɗi ne muke karɓansu kuma gaskiya ni na ji wa'azi hanyar nan ba daidai ba ne ta ce kaga ta ce ba ta gane wannan jawabin ba wallahi malam ta kai ga ya ce ya ce malam tun da kai kai wa'azin nan dole in sake dawo maka ya ce na shiga kunci da umra ne a menene wane ne hidindimu ita kanta tana cikin ni'ima makota ma suna amfani amma yanzu ni kai na abushe nake amma ta ki ta gane ta ce ba ta yadda ba za ta tsine min albarka za ta kaza kaza ta ce ya ce wallahi malam yanzu waya sai in ta bugawa ba za ta dauka ba in na ci sa'a ta dauka ce me me me kuma me me wai to naji naji naji yace ta yi fushi da ni ta sa yan uwana sun yi fushi da ni yace kuma Allah ya jarabe ni akwai wani dan uwana da aka dauke mu aiki tare da shi shi kuma bai gane wannan abun ba yana yana ci gaba da hidindimu na kuɗi ni kuma yanzu hidindimun kuɗin ba sa yiwa shine ya dawo yake fatawa nace yayi hakan dai za ka yi tafiya dan uwa hakan dai haka imani yake ibtila'i ne wallahi malam mutum malam da ka gan shi kaga mai takawa malam ashe daman yawancin kudin da ake ci din ba kudin gaskiya ba ne in mutum zai yi aiki ya je aiki da zai ci kudinsa na fi sabilillahi wannan duniyar da kake ganin ta rudu ce wallahi wallahi idan ka yadda suka loda ka ka hau za ka sha mamaki tubalin toka ne duk tsiyarka abin da zaka cika cika cidin zaka zo kai ritaya sai ka zo Allah ya baka nisan kwana ka yi ritaya ka rinka tuno bakin cikin da kai abin da kai kuma tuban bai zai yiwu ba in ka tuba ma abin da ka ci da ba kuna cin rayuwarku da gumin wasu da jinin wasu nawa kuka halakar nawa kuka kashe bakin cikin abin da kuka jefa su yasa suka halaka nawa kuka karya jarin su nawa kuka yi musu kaza burinku shine kawai a ɗauka a baku gwamnati ce ku yi kaza a ɗora ku amana ku kula da wuri kaza amma wallahi ba za ku yi ba sai ku haɗa baki da ku da shugabannin ku wai albarkacin ofis ne ku ci da yawa ko ku ci da kaɗan inna rabbaka bil mirsad to anan abin da nake so na gaya muku shine ita yin gaskiya akwai ibtila'i lokacin da kace zaka tsaya akan gaskiya kuma sai Allah ya jarrabe ka mai karfin imani ne yake iya jurewa yake iya daurewa wani ya ce bai da matsalar kujerar umara ko hajji aikinsa bai da damuwa kuɗi suna giddayawa to amma ba kuɗin Allah ba ne so ina fatan yan uwana mu ji tsoron Allah mu kiyaye muna fatan Allah ba mu ikon cin halal kuma ya ba mu ikon ainihin wato yi masa biyayya kamar yadda ya kamata Allah ya mana afuwa anan ya kamata mu dakata saboda lokaci wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh